بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا أئمة الشرك اهدي لنا بهذا المحضر والتعريف بنزلة تعدلنا بالدهر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan Mars miladiya Annabi Isa alaihi salam a dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa إلا الذين تابوا وأسلموا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa jiya mun tsaya akan ayat Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda kuke koye wato abin da muka saukar daga hujjoji bayyanannu da shari'a bayan kuma bayyana wa mutane mun kawo abun ga shi kulukulu a cikin littafi sai suka ji suka koye suka yi bayyana wa mutane Allah ya ce waɗannan Allah ya tsine musu kuma masu tsinewa cikin mala'iku da mu'mini kuma sun tsine musu to sai Allah ya ce illal ladina tabu wato sai waɗanda tabu suka tuba wa aslahu amaran suka jara ayyukansu wa bayyana suka bayyana kuma abin da suka koyi wa ula'ika atubu alaihim waɗannan zan karɓi tubansu in ji Allah wa ana tawwabu lalle ni ne karɓan tuba ne yawan karɓan tuba ne rahimu mai jin kai ne na'am
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله من الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين wato Allah tabaraka wa ta'ala yana so mutuba mutuba duk laifi da kai ka tuba babu sharri kamar rashin tuba ka tuba to ila lahi to wata nasuwa mutum ya tuba sai Allah na tuba shi kaga kanka ba ka laifi shi ma wannan laifi saboda haka ka tuba ka tuba ka tuba a bawa kar ya ji baya laifi kawai ka ji da'iman kai mai laifi ne saboda kana buƙatar tuba saboda ka tuba sai Allah ya ba mu ikon tuba Allah yake cewa innal ladina lallai waɗanda kafaru suka kafirce wa ma tuwahum kuffarun suka mutu kuma suna cikin kafirci ulaika alaihim la'natullahi waɗannan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu bal mala'ikatu da tsinuwar mala'iku wannan ajma'in da mutane gaba ɗaya kowa tsine mutu yake wato shi Allah tabaraka ta'ala wato ya fi ƙarfin kowa saboda haka akwai biyayyar da ko ka so ko ka ki sai kai masa yanzu duk mulkin mutum sai aka ɗaura masa ba haya zai je ya aiko ko fitsari zai je ko bacci zai je ko yunwa dole zai ci kaga waɗannan duka abubuwa ne wanda Allah ya ce yayi kuma dole yayi amma a cikin waɗannan abubuwa duk ba lada ba da lada kuma to haka nan akwai wasu abubuwan da kuma Allah ya hana ka kuma dole ka hawo kuma wannan cikin hannun naka babu kuma lada a ciki babu lada a ciki saboda haka haka abubuwan suke a wato duk wanda ya kuskura yana wani zunubi har ya mutu yana kan wannan zai musamman ya zama kafirci ne ka to mutum ya kare ba Allah ya tsare mu Allah raba mu da kafirci Allah ya sa yadda muka rayu muka rayu da imanin mu to mutu da imanin mu a tare mu da da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر خالدين فيها لا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم Allah tabaraka ta'ala yake cewa khalidina fiha wato za su dawwama a cikin wuta ko kuma za su dawwama a cikin la'ana din ma'anar la'ana shine a nisantar da kai daga rahamar Allah duk wanda aka nisantar da shi daga rahama ina za saka shi wuta to shine da aka ce khalidina fiha sai mai tafsiri yake to ko dai za su dawoma a cikin wuta ko kuma za su dawoma a cikin la'ana ɗin a ita wuta a wajen masoya Allah tabaraka wa ta'ala wato a barki ce amma su ba suna kin ta bane dan kasancewar da wuta a dan kasancewar ta gida ne na kushin Allah tabaraka wa ta'ala a gane tunda ba wai Allah ya karsa mutane a cikin wuta dan yana kullu bane ko kuma dan ya shirya da su bane a dan sun bata ne to shi sa auliya na arrahman suke gudun wuta amma ba wai dan ita wutar ba saboda su ganin su daga hadara ta Allah tabaraka ta'ala sai dan ya mutu tsoron wanda ba Allah ba tabaraka ta'ala an gani saboda haka a haliyya wato su kafirin za su dawama a cikin wannan la'ana da kuma cikin wannan wuta la yukaffafu anhum al'azabu ba za a saurara musu ko a saurara musu azaba ko a saurara musu ko da da kiftawa ido wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba ba saurakawa ba saurarawa Allah ya tsare mu eh ka san takatifi akwai takatifi wato saurakawa eh abu ayo yau misali an yi abun goma ne to shi kenan gobe sai a kai kaga an saurara to ayo an yi goma gobe sai aka yi ashirin jini za aka yi talatin kaga ba ta kasibi yuna runa kuma a ce to yanzu to yanzu to an yi kwana yanzu ana kona ka to yanzu ko kana da wani hanzari ko kana magana za ka za ka faɗa ko kuma a ce ko za ka tuba duk wannan babu ba za a ce a baka daman tuba ba sannan kuma ba za a karɓi uzurin ka ba kawai azabar za a yi ya Allah ya tsare mu Allah ya raba mu da wuta ya raba mu da wuta wa ilahukum ilahun wahid wato wannan sababin wannan saukan wannan aya sun suka samu manzon Allah suka ce to mu muna so sibila na rabba ka sifanta mana ubangijin kamar ya ubangijin na kai kamar sun saba da su Allah su na zinare ne da azurfa suna yin Allah na dabino sai na Umar Allah kara maka yadda bayan ya karɓi musulunci sai ke cewa wato yana cino wani abu in je ya cino shi wanda shi da kanshi ya aikata a jahiliya sai ya ci dariya shi kai da dai aka ce me yake yace kun san lokacin bayan gunkin ka na gida wanda ka ajiye kana mota mata to kuma akwai gunkin da zaka yi dan dare wanda zaka dinga yawo da shi ko kasuwa ko duk inda zaka je zaka nemi sa'a ya baka zaka nemi ka zaka zari duk a wajen ita to sai na yi nawa na dibino ne dibino ne aka narka to shi ne na yi dibi na yi gunkin da shi yace tafiya ta yi tafiya na yi tafiya sai guduri ya kare aka rasa yadda za a yi yace ya na dube shi da kyau yace na ga shi ma dai abinci ne wannan kaza sai na dubo yanzu Allah kai hakuri zan dan bace rika maka sai da ya kare kafa sai na ci sai ce bayan na cinye to aka yi gaba har yanzu ne ba wani so abinci ba idan na sake ba shi hakuri na Allah ai hakuri dai dan ƙara batar kafan ka shi ne ya tsira kare kafan ba to haka ne ce kafin a ji a tadda abinci duk yana ce Allah na kai wala samu ga Allah wala Allah da za a cinye to shi ne suka zo tunda manzo Allah ya zo yana cewa akwai Allah akwai Allah suka ce to mu dai ka ji Allah mu na azurfa wani na tagulla wani na dibino muke hada wani na kaza to kai ka kwatanta mana ya Allah na kai ya yake suna na rabu ka kwatanta mana Allah na kai shi ne Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahid abun bautan nakun nan abun bauta ne guda daya abun bautan naku na abun bauta ne guda ɗaya wanda shi ne ya cancanci a bauta masa wanda ba shi da kini a nan kini bari a ce allan gombe allan bauchi allan kano allan sama allan ƙasa ya zama su ko ina akwai allah a shi allah allah ne kuma guda ɗaya bai da abokin tare shi ahad ne makaɗaici ne wanda bai da na biyu saboda haka shi la nazira la bai da wato kini shi zati a zatin sa wala shi sifati ya kana a cikin sifofin sa bai da kini la ilaha illa huwa babu abun bauta da tantanta sai shi ar-rahman mai yawan rahama da rahman ne ake bawa kafiri ba kafiri haya fi kama jin daɗi a rayuwa yana zagin Allah yana bauta wani Allah yana shirmensa amma kuma ya shiga mota mai kyau ya ci mai kyau gida mai kyau komai mai kyau saboda ne rahmaniya take aiki a duniya ar-rahman kenan to shi ar-rahim kuma mai jinkai shi kuma wannan rahim Allah ya kebance shi ga mu'minai wato a lahira za a ba su rahim wanda kafiri anan kuma ko bai da bai da wato jin daɗi ko alga saboda a lokacin kuma rahim ne zai aiki an gane to shine la ilaha wato ana gaya musu abun bautan naku nan abun bauta ne guda ɗaya wanda babu abun bauta na tantanta sai shi kuma shine ar-rahman shi yake ba ku ku ci ku sha ya muku dukkan alkhairi ar-rahim wanda yake banci rahamarsa kuma ta lahira ga mu'mini sallah na sai suka ce to to to mun ji mun ji wannan shine suka Allah naka to mun ji to to to sai a zamu gane cewa akwai Allah naka kin ne mun ce yanzu ka nuna mana shi ba za ka yi nuna mana shi ba ka ce ba a gani to to to ya zamu gane akwai Allah to mu je ayi
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريج الرياح والسحاب المسكر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah tabaraka wa ta'ala wato da suka nemi to a nuna musu aya da za ta nuna musu lallai akwai Allah shi ke sai ki to ku zo ku ji abin da Allah na yi shin akwai wanda ya yi da'awar shi yayi wannan abun in ba Allah na ba Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lallai a cikin halittar sammai wal ardi da kasai wannan halitta da Allah ya yi wa sama alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut Allah shine wanda ya halitti sammai guda bakwai dinan tibakan masu karfi ma tara fi khalqi rahmani min tafawut shin ka taba gani wani yanki na sama ya faɗo ka taba gani ko ka taba gani tun da saman nan ta jima yanzu an ɗaura masu fenti su je su arara fenti ta saboda ta yi ƙura babu babu ka taba yin ta tsaje ko ta fashe babu tana nan yadda aka yi ta a tsaye take kuma ba tare da ginshiƙi ba ta tafi kar ka yi tsammanin ita kake hangowa iya tsawon wato kallon ka ne kawai amma wane idon kai kai jikin da wane idon ka a wasu abubuwa kawai duhu ne tafiya ta yi tafiya kike na to duk waɗanda kamar mu yanzu duk inda aka aje ka a fili a ce fili ne fit to akwai inda iya kallon ka da tsaya yawanci malamai suna cewa a wanda ya fi kowa kallo a cikin ɗan adam ba ka wani shekara goma idan yaro ya kai shekara goma to a lokacin ya fi gani to shi ma ganin nace tsawon ganin baya wuce kilomita goma tsawon ganin baya wuce haka saboda haka wannan abin da muke gani duhu ne amma ba asalin saman bane tsakanin mu da ita tafiyar shekara ɗari biyar ne to ina irin ka zai je wajen zai je ba zai je ba har wannan ranar a sama da uku take ba da kake ganin ta haka to haka wannan tsarin Allah ya tabaraka wa ta'ala shine Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sama da ƙasa to jin duk kafircin kafiri ka taba jin ya ce shi yayi sama ko ya ce shi yayi ƙasa a Allah annabi Muhammad shine yayi sama shi yayi ƙasa yace waqtilafil layli wan nahari da kuma sassaɓawan dare da rana ɗazun nan muna cikin yini yanzu kuma dare ya zo gobe yini zai dawo wannan tun kafin a haife ka a haife na haka abu ne ko ba haka bane kuma za ka mutu ka bar abun a haka haka ne ko ba haka ba la ilaha illallah wa ikhtilafil layli wan nahari wato dare ya zo yini ya zo dare ya zo yini ya zo haka ake kullum kuma ikon Allah kowanne in lokacin sa yayi yana latti bayyane a ce da yau ikon Allah yanzu ha takwas na sallar isha'i yayi amma rana bata faɗi ba an taba haka in je lokacin yayi to an an gama ba lati dan nan wa ziyada wa nuqsan sannan kuma wani sa'i sai daren ya ci yawa sai yinin ya zama dan kaza wani sa'i kuma sai yinin ya ci yawa sai daren ya zama dan kaza wannan aikin waye aikin Allah annabi Muhammad wato wannan wato wani abun mamaki Qur'ani nan kamar yau yake sauka wato shine wal fulkin da take gari fil bahri ma ya bunna wannan wannan ya kamata har ne ma ya je musulunta yayi imani wannan qur'ani daga wajen Allah yake Allah yake da jiragen ruwa waɗanda suke gudana akan teku teku manya-manyan koguna suna kawo abubuwan da mutane ke amfani da shi ko kun san yanzu a dukkan kayan dako da yake dakon kayayyaki babu abin da ya kai jiragen ruwa ɗaukan kaya akwai jirgin da yakan je turai jirgin ruwa ne zai je turai sai an yi wata shida ba dare ba rana kaya ake shigarwa cikin wata shida sannan idan ya taho nan afirka nan bakin ruwa lagos sai an yi wata shida trela na shiga cikinsa suna fita ba dare ba rana ana fitar kaya wata shida shekara ku fito la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato qur'ani kamar yanzu yake sauka kaga sunna to Allah ke da take shi Allah ya kewaye komai mala eh har yanzu na ko danyen man fetur din mu da ake fita da shi an ga ma jirgin sama ne ko a mota ne danyen mai din a jirgin ruwan da ake saka a kudin shi wani a je a tace wanda na amfani da shi a Najeriya a jirgin ruwan da ake sako shi a dawo da shi motocinmu nan mashinan namun nan duk abubuwa Qur'ani yake bi ma yan fa'unna abin da yake amfanin mutane abin da mutane suke amfani da shi duk jiragen ruwa ke ɗauko shi in ko za su kai wani ƙasashe su inda suke ɗauka suke kaiwa wato wannan mu'jiza ce ta Qur'ani ma gashi nan dai ya sauka shekara dubu da wani abu amma yana faɗin abin da har yanzu ba a samu abin da yake aikin jirgin ruwa ba wajen ɗaukan kaya ne da kuma akwai aya babba yanzu duk zurfin koyi idan za ka samu allura da ka ajiye ta ba za ta tsaya ba sai ta yi haƙarfin ƙarshen koyi amma sai a kawo jirgin ruwa kuma sai ya zo sai zama shi ba zai daɗe ba yana tafiya tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala tsari ne wanda ya tsada alluran ta nutse shi ne kuma yake rigi ya abuna da baka gane ba sai ce to ga jirgin sama ai sai dan jina odo ba sai tan sama yake ba ba kuma kasa yake kawai yana gudu Allah ya Allah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah to Allah yake cewa la tarku kuma jirgin baya nutsewa tare a tafiya da kayan nauyi ya ɗauko ya kawo bima ya fa'una da shi mutane suke amfani kawo mota kawo jirgi kawo wayoyi kawo kwamfuta kawo abubuwa da yake wanda muke amfani da harkar kasuwanci harkar abubuwa da yake Allah ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukarwa daga sama na ruwan sama wa ke ruwan sama ba wanda yake ruwan sama sai Allah annabi Muhammad amma wannan ya kamata su musulunta tunda dai Allah manzo Allah ya ga musu wato abubuwan da gunjin su ba zai iya ba su abin da suke tunani ba zai iya wannan ayyukan ba to sauko da ruwan sama ina Allah ya ta afara'aitu الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن Allah ya sa yanzu wanda kuke sha ku ne kuke sauko da shi daga gizagizai ko mu muke sabarwa Allah kai ne ke sabarwa to Allah kenan shi yake saukar da wannan ruwa yace idan ya saukar kuma fa aya bil arda da wannan da wannan ruwan yake raya إنا شربنا الماء فرقا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حرقا وإنبا وعدبا وزيتنا وعلى وهذا أقول وفاكهة كثيرة Allah yake cewa mu muke saukar da ruwa saukarwa mu tsaga ƙasa tsagawa ta idda tsarrai fa amma na biya habba sai mu fitta kwayoyi gero masara dawa shinkafa wa inaban wa kadba fitta wato inab da sauran bishiyoyi duka na wato ni'imomi wanda kuke amfani a fitta zaitun da nakala dibino wa hadaiga gulba a samu lambuna masu manya-manyan wato bishiyoyi lambuna masu cike da ni'ima da kayayyakin marmari duk aikin waye wannan aikin Allah ya tabaraka can gaba yake cewa mata Allahu wa li an'ami wannan ba mun muku shi saboda ya zama abinda za ku ji daɗi ne ku ci ku sha dabbobin ku ku ci ku sha kuma dabbobin su girma ku kama ku yanka ku ci ikon Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka ba wanda ya mana wannan alkhairi sai waye sai Allah tabaraka to mun gode mun gode to da wannan ruwa fa ahayil arda sai Allah ya raya kasa da wannan ruwa ya tsara da dukkan tsirrai ba da mautiya bayan kasar ta mutu ta bushe ta bushe gaba daya wa batta fiha min kulli dabba kuma Allah tabaraka ta'ala shine ya daidaita wato dukkan dabba a ban kasa a doron kasa an ce dabba kullu ma dabba Allah shi duk abin da yake taka wannan ban kasa shi duk wanda yake abin da yake yawo a wannan ban kasa abubuwan da suke yawo ko suna da yawa suna da yawa Allah ma ya faɗa wata aya yake cewa والله خلق نعم أكمل
بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله أكبر والله خلق كل دابة من ماء Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci dukkan abin da yake yawo a bayan ƙasa min ma ay min nutfa daga mani Allah ce fa minhum man yamshi ala fatan a cikin wato halittun da Allah ya halitta akwai waɗanda akan cikin su suke tafiya kamar me mace kamar me kamar mace wanda kawai suna tafiya akan ciki suna nan jewa ire-iren su akan ciki suke tafiya wa minhum man yamshi ala rijlain akwai masu tafiya kan kafa biyu irin dan adam irin su baru kaza agwagwa haka duk muna tafiya ta kafa na kuma mun manyan ci ala arba akwai kuma masu tafiya akan kafa ba guda hudu irin su awaki tumaki a raguma da shanu haka da sauransu wanda suke tafiya akan masu kafa guda sai Allah ya ce ya khalqu Allahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama kisa da aka ce ya khaluqu wani irin fili ne fili ne muzari ma'ana har yanzu nan present continuous wato har yanzu nan Allah yana halittar abin da ya ga dama sune wayannan jirage da kafa da muke gani da motoci da matina da abubuwan nan su ake da ake kerawa har yanzu Allah shi ba Allah ba mai tarayya da cikin aikinsa shi kaɗai yake aikinsa shi kaɗai yake aikinsa saboda haka ba yadda kai ga ya kero ka baka ba wanda ya tiya shi haka nan duk abin da ya baka basira kai ka aikin naji ma duk aikinsa ne saboda shi yake motsa motsinka sannan motsin ya motsu sannan ya samar da wani motsi shi sa ba yadda za ka yi ka yi wani abu sai yadda Allah ya yi kawai tabaraka wa ta'ala to to Allah ne shi sa Allah ya inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah qadirun ne iko ne akan dukkan ko tabaraka wa ta'ala saboda haka in an ce dabba to kamar mun rena awaki su muke cewa dabbobi to duk abin da ke taka kasa dai dabba ne an gane eh idan kana ta kasar nan kana yawo to sunan ka dabba to shi ne to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa bakati ya min kulli dabba duk abubuwan da ga suna watsa a ban kasa Allah ne ya daidaita kowa da inda aka ajiye wani a kauye wani a birni wani a kaza wani a kaza wani yana can kogo kamar su zaki wani yana cin cikin rami haka haka dai kamar tana haka wasu a can sama haka dai ga suna Allah ya ajiye kowa inda ya ajiye kowa kuma sai ka samu ya zauki da inda aka ajiye ya ce wata sarifin riya da kuma jula wani iska Allah shi yake jiya wannan iska wata iska ga tana tana kudu tana kudu tana kudu wani sa ga tana arewa tana arewa sai ka ji na aida mana ta kusa iska ta juya eh waɗanda suka jima a duniya wanda suke bambanta tsakanin iskar na lokaci kaza da iskar lokaci kaza to wani sa'i ta yi kudu wani sa'i ta yi arewa wani sa'i ta yi arewa wani sa'i kuma ta zo da sanyi a ta sanyi sai kudu in za ka fito ne ka sa riga ka lifka wannan ka lifka wannan in ka zo kwanciya ne ka nemo mayafi a rubu a rubu wani sa'i kuma ta zo da zafi singiretin kama ya dame ka ka ji gaba ɗaya kamar ka suje kai yawo ba ka a baragin za ba ke wannan Allah Allah eh kristin ya shi yake zuwa ba da wannan ba da wannan Qur'ani kenan yace wa sahabil musakkari bainas samai wal ardi da kuma wato gizagizai waɗanda aka hore su tsakanin sama da ƙasa wanda ba can suke mane da sama ba saboda ba wani igiya da ya ɗaure su sannan ko ba ba su da gwafani daga ƙasa haka kawai suke yawo tsakanin sama da ƙasa kuma a wannan tafiyan Allah ya samar da jirgin sama shi ma jirgin sama shi ma bayya sun sama can ba bayya kasa ba ya maka cikin sa da yake tafiya Allah wanda yawa wannan gajumaren cikin sa yake tafiya shi kuma yayi wa shi ma jirgi cikin sa yake tafiya ba sai gwamna yayi ba Allah ya riga ya tabaraka wa ta'ala eh wasama wasahabil musakhir bayna as-sama'i wal ardi Allah yake cewa ina masu tambayan a nuna musu hujjojin akwai Allah shi ne Allah yake cewa waɗannan la'ayatin wallahi ayoyi ne masu shiryarwa akan kaɗaituwar Allah tabaraka wa ta'ala amma li qawmi ya'qilun ga mutane masu hankali masu fahimta masu gane ka san tsarin sama da ƙasa da tsarin zubar da ruwan sama da tsarin a kashe ko a raya in dai ba ɗaya ne yake yi ba da an samu matsala da an samu matsala saboda za a yi shato za a yi ruwa a gani sai sai Allah sai ta a kai kar a mutu mai akwai wanda ya rale kar a yi wata na ce maka zan yi sai da ka ka bari kar to to to zan yi a waje karatu ya kun nake ga yadda za a yi sai kace ba za a yi ba sai ka ga sai a ce mana to ana sanarwa a saurara za a yi fada tsakanin Allah kaza da Allah kaza a ga sai mun mara amma da ke jiwa hada mu la sharika lahu saboda shi kai ne bai da wajen tarayya shikenan sai yake tsara komai yadda ya tsara shi ba mai tanka masa kun ga Amerika har da ci gaban su da inda kun ga guguwa tana zuwa ba sa cewa to yanzu mu ta technology mu kai wannan guguwa a sai dai a ji mutane maza maza a kawo jirage mutum maza a ji mutane shi kuma Allah in yi nufin halakar da su da kun ga har guguwa sun auna da na'urori cewa eh lalle za ta yi barna ta za ta yi barna kaza shi ke nan maza a kawo jirage iya inda ake tunanin guguwar za ta shafa sai a ta jike mutane a ta jike wa. Ina da Allah ta an ba Wala ba za a yi ba sai a ba ta iska. bayan ku kun sanar za a yi haka shi ka sunna ake mutu shi kenan bayan an gama jijiya sai a fasa ba a yi iskan ba sai a jijiyo mutane a dawo da su masu sararin yanayi sun yi ƙarya abu bai yi ba to ana nan ana nan kasan shi Allah ya so halakar da kai to a sake kuka dukuwar ta taso to ran da Allah ya nufin halakar da su idan aka zo aka ce duka jirgi ku zo ku shiga kaza amma ƙaryar nan mun ije ta ije mu to da aka bara mu shiga ba to shi ne Allah ya ce iska mun nake ji fa fa fa fa ba ai shiga mu jirgi ba shi ke da kuma za a halaka sai ta zo ta da ruwa da waye ayi amfani a ta kashe mutane duk mai duk dabaran ka dai ba za dai ka fita daga tsarin Allah ba duk dabaran ka saboda haka ba mai ja da Allah sai ya je ka wallahi Allah ya ce ga yadda za a yi haka za a yi tabaraka wa ta'ala mukan Allah ya ce mu ce mun sallama eh mun yadda alhamdulillah shine saboda haka duk wanda ya tunani a cikin wayannan ayoyi a cikin wayannan abubuwan da aka ambata ya san lalle wanda ya aikata waɗannan wanda shi ya halarci waɗannan abubuwa to ba abin da zai gagare shi kuma shi ya kaɗai ya cancanci abota maza ba wani sa ba wa minan nas
wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah tabaraka wata'ala yake cewa hajja haka duk wannan abin da na muku lissafi wanda ni kaɗai nayi babu wanda ya tarayya da ni cikin yin wannan abubuwa amma hajja haka wa minan nas sai kaga da mutu daga cikin mutane ka samu a cikin mutane wannan dai abubuwan nan da aka lissafa wanda kai ka sani in dai an ma wannan lissafin ka san babu wanda ya ɗaya daga cikin wani abubuwa in ba Allah ba amma hajji haka saboda saurin kai irin na ɗan adam da rashin sa hankali yayi tunani shi sa malamai suke cewa tadabbur sa'ati wato kai tunani na wani lokaci ɗan kaɗan ya fi ibadar shekara saba'in tunani to ai bambancin da akuya kenan tunani tunani kai tunani cikin tun daga halittar ka halittar abin da ke kewaye da kai halittar sama halittar ƙasa duk waye wannan Allah ta baraka wata amma za ka samu Allah ta duk abun nan da muka yi lissafi za ka samu wahinan nasu daga mutane man ya tsaye min duniyar lahi an dada wai sai ya bar Allah ya kama gunki gunki ne yayi kai ne baka yi shi da hannunka sai ka jera shi in ma ba ka jera shi ba wani dan uwanka mutum ne ya jera shi ka je ka sayo Allah da bai wuta a saye shi ba shi za a bauta ba wanda bai wuce a sayo shi ba shi za a bauta ba to kaga irin wannan mu da muke kan shari'a ne ya kamata mu yi wa Allah gode ba mu ce alhamdulillah alhamdulillah wallahi kar ka manta yanzu yadda kake ji kana kan hanya da dai shi ma wannan da yake hoton gunki haka yake ji yana kan da dai yadda yanzu muke ganin shi a cikin kuskure ya dulmuya a ciki kuma ya gagara ganewa kuma yanzu kai ma haka yake ganin ka a cikin kuskure ka dulmuya ka gagara ganewa la ilaha illallah ka ji wani aikin Allah ba to Allah mun gode mun gode Allah shi ne Allah yake cewa har da haka za ka samu daga cikin mutane akwai wanda yake riƙan wani Allah ya riƙi gumaka yuhibbuna hum ka hubbillah kuma za ku ga suna son gumakan nan suna girmama su suna ƙanƙan da kayi ga gumakan nan ka hubbillah kamar yadda suke son Allah eh suke son gumakan suke girmama su kaga su wato masu gunki da aka tambaye su me yasa kuke bauta Allah suka ce wallahi da yuqarribuna ila Allah zulfa ba wai ba mu yadda da Allah ba a'a mun yadda da Allah shi ma gunki Allah ne wanda zai kai mu kusa da Allah kuma a gane wala su li yuqarribuna ila Allah zulfa ne wato su kuma san za su kusatar da wato mu zuwa ga Allah wato me asalin gunki yaya aka fara yin gunki a duniya asalin gunki wato da zamanin annabawan baya idan annabi ya zo ya isar da sako ya to a bayan sa aka samu malamai da salihai wanda za su ci gaba da isar da sako to a cikin salihai da malamai da waliyai din nan to duk wanda ya rasu to sai a ce yanzu mun rasa wani yanzu ya za mu yi kar mu manta da wani sai mun ce to a in dai ba ma son manta da shi to ai sai mu ɗan kera wani abu irin sifa ga shi nan ga hancinsa ga bakinsa ga kayansa ga komai sai mu sa sunansa a kan to kaga ba za mu manta da shi ba kenan to ana nan duk salihin da ya rasu ya su mata mun sai su aje duk salihin da ya rasu haka suke sai suka tara gumaka da ƴaƴansu kuma suka zo su to ina Allah Allah ba a kallon shi to wani wannan iyayen mu sun suka samu suna girmamawa suna suna suna abu da shi ita sai suka yi wannan gumaka alloli kun ji inda aka fara gunki to daga nan shi kenan hoton gunki kuma zama har yau ake dayansa ba wai wani abu a daga nan ne ka samu abu to shi ne saboda haka sai zama suna son su kamar da suke son Allah kaga ashe sun san akwai Allah din to amma ga kuma wayannan kuma kan nasu kuma allolin su bal ya zuri dai sai Allah ce wallazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani su kan ashaddu hubban lillah su Allah suke suna tsananta soyayya ga Allah suna son Allah fiye da rayuwar suna son Allah fiye da duniya da lahira da komai da komai wallazi na amaru ashaddu hubban lillah Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ya ce walau tara da za ka gani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da za ka ga wato allazina zalamu wato waɗannan da suka zalunci kayukan suka kafirce suka kama gumaka suka bar Allah da za ka ga izirarnar azaba yayin da suka ga azaba suka ga ga wuta nan za su shige ta la mahala ba makawa su shiga wuta to a lokacin za ka ga lalle karfi karfi karfi da rinjaye za ga annar uwala za ka ga karfi da rinjaye lillahi jami'a na Allah ne gaba daya wanda yanzu yake ji shi su ba hawa ne irin America a yanzu su akwai makamai akwai nukiliya akwai waye yana jin man ashaddu min na'uwa to to ran da kuma ya aka je lahira ya ga azaba ya ga tashin hankali kai in ka gaishe a cikin firgici zai tabbatar da shi ba kawai bane shi abun tausayi ne mala lokacin zai ga karfi da duk wani isadin na Allah ne tabaraka wa ta'ala annal wata lillahi jami'a zai ga gaba ɗaya ba shi ba shi ba komai bane fa annallaha lalle Allah tabaraka wa ta'ala shadidul azab wato mai tsananin azaba ne wato anan akwai wata laƙafa Allah ya ce wa ana tawwabur rahim ni Allah yake ni at-tawwabu me ma'ato me tsananin ne yawan karɓar tuba ne da zaran bawa ya jawo mini shike za ka kai ar-rahim ne kuma yawan jinkai ne to anan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa anna allaha nan bai ce ni ba sai ce lallai Allah Allah bai bada ce lallai Allah bai ce ni ba ka san magana ta billahi ta duka in kace kai to amma sai ce lallai Allah mai tsananin azaba ne to Allah ya raba mu da tsananin azaba na Allah tabaraka wa ta'ala a duniyar mu da lahirar mu da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na istibaraka
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وحسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لا تريد Allah yake cewa if yayin nan za ka ga baramba tsakanin waɗanda aka bi da waɗanda suka bi su. In tabara allazi na biyu yayin da waɗanda aka bi shugabanni kenan za su yi hannun riga su yi baran-baran da waɗanda suka fi su. Shi za ka san wa za ka yi, ka san wa za ka yi. Kar ya zanto ka rufe idonka, ya zanto kowa za ka bi shi ko ma jahannama zai kai kai ka. Mutum ya ce aikar. Ka san wa za ka yi. Mutum abin da ake so ya bi ahalus sunna wal jama'a. Suna bi mai ahalari ya kawo wannan magana. cewa lalle lalle mutum ya bi masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladheena yadulluna ala ta'atillah wanda suke ciyarwa kullum a Allah wa yuhadduna min ittiba'i shaytan kuma suke gargadi kada a ji hanyar shaytan ko malami za ka bi to ka dage ka ga me halayensa shin halayensa kullum zagin mutane to ka bi kullum aibata mutane su farka bi farka bi saboda baya daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aibata mutane ko zagin mutane malami ya zama kullum yana gaya wa mutane abin da zai amfana da su abin da zai sa su zama na Allah su zama na manzon Allah su gama duniyar su lafiya to wannan shine malami abin da amma malamin da kullum suwa da ‘yan bidi'a ne, suwa da ‘yan wuta ne, suwa da ‘yan mushirkai ne, suwa da ‘yan kaza kaza, wannan karabu da shi. Karabu da shi. Don ba haka ba idan ka bi shi, to za a je inda ba a amfani da zai maka. Idan ka ce ba shi ya ɓadda ka sai shi ba shi ba ba shi ba. To shi ne a nan za a yi baram-baram a yi hannun riga tsakanin shugabanni da waɗanda suka bi su. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا za su yi baran-baran su shugabanni waɗanda aka bi za su yi baran-baran da waɗanda suka bi su su ce mu ba ku bi mu ba kuma mu ba mu muka ɓanta ku ba wa ra'aul azaba ai duk an ga azaba ne eh sun riga sun ga azaba wa taqat albihum albab dukkan dalilai kuma na saduwa duk sun yanki duka yadda duk za a ji a tsira da yadda za a mafita babu kafin yanzu abu ya dagule sai ka ce a yana da gida na wani ko kulle na aka yi fitar ko ka za ma zai to da haka wasu ma ba sa shayi ko tsoron tinkaran bala'i saboda ya san yana da mai gida kuma duk ka ta iya ya fi da shi to da ko a jikinsa zai abubuwan da yake so to wanda a lahira a lahira shi zai sake ce shi ni ni ba kai ba yaro na ba ko ba ni na ɓadda kai ba za ka san yadda za ka yi kaga wanda kai tsammanin madafa ne ya zama ba madafa ba wanda kai tsammanin madogara ne ya zama ba ba madogara ba saboda haka ka san wa za ka bi ka san wa za ka rike shine Allah ta waqal ladina tabu sai mabiya sai su dinga cewa law anna zaka rasa kai ina ma mana akoma duniya sai su dinga cijiya ba ina ma mana akoma duniya to ga tawaye su ga tawaye yadda yanzu nan suka ce mu ba yaran su gane mu ba mu bi su ba su ba su da mu ba wallahi da za mu koma duniya amma ba za mu bi su ba tawaye za mu an makar kuma makar ba awa ai in dai sai an je lahira ne za ka yi tunanin a dawo duniya a gyara ai ka makara a ka makara ma ka makara ba ka allazi na tabo lau an na karata fa na tabarra a minhum sai mu rabu da su kama tabarra'u minna kamar yadda a yanzu suka rabu da mu kazalika kamar haka dai kamar haka dai wato kazalika kike kamar haka ne yuridullahu amalan hasaratin alayhi Allah yake nuna musu ayyukansu sun zama hasara sun zama nadama sun zama kayan bakinci ka ja wahala ka bi shi kana ce ne kirki ne babu ashe na banza ne to abubuwan da ayyukan su sun zama hasara sun zama nadama sun zama bakin ciki da bacin rai Allah ce wa mahum bi kharijin minan nar kuma ba za su fita daga cikin wuta ba ta goma za su fita cikin ta saboda haka ka san wa za ka bi wallahi yawa wasu suna bin wasu malaman ce suke har ga Allah malaman na Allah ne amma duk malamin da kake bi ka tambaye shi waye malamin ka wani ya same har aiki ya ta mun karanta rashin Allah waye malamin kai wani ne a yola ne shi waye malamin to shi wani ne a Kaduna nace to shi kuma waye malamin kaida yanzu ni in ka tambaye ni waye malami na sai ce maka shehu na shi shi Amadu Bulai illa kana shi waye malamin sa sai ce maka shehu Ibrahim ya shi ne malaminsa shi kuma waye malaminsa sai su ga shi Ahmad Sukaira shi ne malamin shi Ahmad Sukaira su waye malaminsa sai su ga shi Ahmad Abdullahi shi ne malaminsa shi Ahmad Abdullahi waye malaminsa sai su ga shi Alif Kamatini shi ne malaminsa shi Alif Kamatini waye malaminsa sai su ga Almadri Shehu Tijani shi ne malaminsa Shehu Tijjani waye malaminsa waye ba shi wannan ɗariƙa shi ne Annabi Muhammad. Ka san wa kake bi. Ka san wa kake bi. Kar ya zanto kana hauma hauma ba ka san wa kake bi ba. Sika ka aminta da wannan shi kuma ya aminta da wannan ya aminta da wannan har a cike zuwa wajen Annabi Muhammad. Amma kar ka zama kai ijiyar ka yankakkiya ce yanzu wasu wani karatun qur'anin sa ba in ka tambaye shi waye koyar da kai zai ce ga wanda ya koyar da shi ko waye koyar da shi wanda ya koyar da waye koyar da shi wanda ha zuwa annabi Muhammad haka ake so haka karatun hadisin sa yana da tantara haka nan dariƙa yana da tantara amma kar ka tsaya baka san kai waye ne jagoran ka ba shi din kuma waye jagora daga nan sai shi kace jagorance ka mallaka da shehu sai dan shehu wanda baya da shehi bai da jagora waye jagoran sa shedan ai jagorori guda biyu ne shi ɗayan kuma yana jan wanda baya da jagora kai ya yi tsoro ne yau dabbobi ne dama wanda suke da masu tuturu kora su wannan kuma akwai ba san me ita ba shike nan wa zai kama shike nan sai bara zai kama shi ne shedan dama dama shi ba jama'a sa bace da kai kuma ba jagora ba nan ku shike nan to kuma ne sani duk wanda kaga ya shiga aljanna to ya ji annabi Muhammad in ba kuma wanda Allah ya to ya ji almajirin annabi Muhammad ya ji wanda ya ji wanda ya ji annabi Muhammad ya Allah ka wata sabila man ana bai dai ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare duk wanda ka kuma ya ya wato halaka ya shiga wuta to ya bushe din ko kuma ya bi wanda ya bushe din to nan zai tafi wuta da mun mutu kuma gida ne guda biyu in baka samu mutum a wancan gidan ba to yana wancan gidan wancan gidan annabi Muhammadu ne da masoyansa wannan kuma gidan shedan ne da masoyansa mabiyansa to haka ka daje ka ga a wani bangare kake a wani bangare kake amma sadara a atija ce ko mai ka dogar da wani karkai Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci albarka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da ya insha Allah dukan mu adun na akhiri Allah ya dukan sharri Allah kiyaye zaka mana Allah ya a da rayuwa da ake ciki Allah ka mana su Allah ka mana su Allah ya da karuna mana shigowar wannan ba Allah ya nuna mana wucewar saboda Allah ya da Allah kuma duk tsadar da Allah ya tsare mana kuɗi mu daya saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ba za mu taɓa da ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu da zamu iya mu da kuɗi Allah ibn ya gafarta mu Allah ibn Allah gafarta mu Allah tausaya mu saboda ba za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta mu da yi musu addu'a barka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam Ladiban su Allah ya ce mu da muke raye an sa rayuwar ta amfane ta amfani wanda su bayan mu iyayen da muke raye da su Allah ya ba mu abinda za mu hidimta musu barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rayuwa ta amfani da abin da muke bukata Allah ya biya mana yantar da bayi da ake a cikin wannan wata Allah ya da mu kuma Allah ya yanta mu ibadu da muke na azumi salloli addu'o'i duk Allah ya karba ba dan halayen ba dan annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tausaya mana Allah ya tausaya mana ya'yan mu da zuriyar mu Allah musu albarka Allah musu albarka Allah musu albarka Allah ya da muke yayyu salihai jagorori a cikin addini da barka a nema Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata masu shi Allah ta kisa lafiya ta inda aka yi kuma Allah musu albarka da zama salihai da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya a gida Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da kuma da'a a cikin lafiyar da Allah ya ba mu da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya goma ga annabi na'am Na'am. Ake ciyarwa, ya ake ciyarwa. To akwai mudun na wanda ake mudun na da shi. A mutum zai iya cika shi ya bada ko da shi na kinkafa na zai. sai ka ɗauki kuɗin da ya shafi ice da ruwa da abinan kamar ɗari biyu ko uku haka sai ka haɗa masa da shi ikin sai ka bashi halaka wannan zai ciyarwa amma wannan abin da shafi wanda suka tsufa ba ta yin azumi ko su irin wannan ciyarwa za amma misali mutumin da ya rantsa ya rantsuwa kun sa akwai ka fara rantsuwa shi kuma za a ciyar da mutum goma to shi wannan ba sai ka ba mutum irin wannan abin da faɗa shi za ka iya dafa abinci ka koya kwana uku ne sai ka tara mutane goma ko almajirai ne sai ka raba musu shi ne yayi Allah ya yi amma shi wancan inda wadata to a yi haka in ko babu wadata sai wannan yadda ka faɗa a fata a baya ɗin shi ke shi za ma ciyar ba daga to shi sannan kuma akwai wanda ya tambaye ni cewa sallah ya riga liman ɗagawa. To wannan ya sa sai jefar da raka. to lalle akwai ƙari a wannan sallah saboda haka zai ba sannan ina manta wa garawa to wannan shi sannan akwai wanda ya tambaye ni shi ma yana jan ko mota ko jega ko wani abu dai haka sai wani sai zai kama abun hawan shi ba tare da ya sani shi ke sai ya yana gudun sa wani ɗin kuma ya faɗi har ya kai ga ya mutu to shi ya zai yi to a ranar sai nake cewa shi babu komai akan shi kuma da ba komai akan shi to amma dai malamai su saboda ihada wasu malamai suka ce bara a ce ya biya amma dai zai yi azumi zai yi azumi kuma shi ma an yi azumi zai ci zuwa to wannan shi ne Allah ta'ala na
sai mota kamar ana bin mota sai mutum zai wa'azi